sumbantar hajarul aswad me hukuncin sumbantar hajarul aswad da rukun da kuma rukuni guda biyu ko ko wato hajarul isma'ila da kuma rukuni guda biyu shine hajarul aswad da kuma rukunul yamani da kuma musallam tsakanin hajarul aswad da kofar ka'aba wato asalin multazim al-makanu allazi yaltazimuhu da'ifun wurin da masu dawafi suke lizuntarsa min ha'idin suke dan farewa da shi min ha'idin ka'aba daga bangon ka'aba bainal hajari wal bari tsakanin hajarul aswad da kofar ka'aba wa yusamma al-hadim ana kiransa hadimu li'annahu yuhaddimu dhunuba dan yana daidai da zunubai duk wanda ya za ya yi daidai da zarban abu ka nuna haɗin muna fi bil imani ko zama suna jifa da rantsuwa a wajen yau ya samu wanda ya rantsa a wannan wajen da ƙarya sai ko azaba ta gaggauta saukan masa to a ibn abbas an karɓa daga ibn abbas Allah ya kare da a gare su ya kawo daga annabi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce hajjarul aswad ya sauka ne daga aljanna sanda ya sauka ya fi nono fari amma kurakuran banu adam su suka mai da shi baki kiran an karbo daga abdullahi na abbasin ya karbo daga annabi sallallahu alaihi wasallam manzala ya faɗa game da hajjarul aswad na rantse da Allah Allah zai tashi wannan hajarin ranar alkiyama yana da idanu biyu da yake gani da su yana da harshe da yake firci da shi zai sai da bisa duk wanda ya sumbance shi da gaskiya Tirmidhi ne ya rawaito hadisin ya guda biyun nan wanda duk kuma na Abdullah na Abbas ne kuma yace duk kyawawa ne. An karfo daga Sayyidina Umar Allah ƙara da a gare shi ya zo zuwa ga Hajarul Aswad ya summance shi yake na tabbatar kai din nan dutse ne da baka tutarwa baka amfanarwa ta kanka. Amma banda cewa na ga Annabi sallallahu alaihi wasallam sumbanta ka da ban summance ka ba hadisin nan da buhari da muslim da abu da da tirmidhi da nasa'i da sun ruwaito fa umar ibn al-haddad a wato can da yace ai bi ilas man salama hu bi haqqi ai yashhadu lahu bil jannati zai shaida masa da ya cancanci aljanna fala jawul aqwadu lahu madamuha ajarul aswad yana da matsayi na musamman wa manzilatu saniya yana da daraja madaukakiya a tsakanin shaidu wanda za su shaida ga alhazai ko masu umra har zuwa ranar alkiyama muna roƙon Allah hajar al-aswad ya zama mai maina shaida to a fabar umar hadari sai da umar Allah ya kare da gare shi la an zalika bil hadith fama minhu annahu yarubu aw yanfa'u ba wai yana yin haka ne da hajar al-aswad dan ya dauka cewa jarin yana cutarwa ko yana amfanarwa ba ko kaɗan ba haka bane ana sai da mai kaɗa ta Allah ne zahirinsa da baɗininsa sai dai yana aikata haka ne ita ta da abin nabi don koyi da annabi sallallahu alaihi wasallam kuma haka ya dace ga dukkan musulmi hadisin nan da aka faɗa hakim ya ruwaito shi a shi a tasa ruware ya ƙara sai da na alalla ƙara da gare shi ya ce ya amiral muminina a'a bayan da kake faɗa ba ne ai duk sannan akwai ran da yake rana eh akwai san da yake cutarwa ko yake amfanarwa wannan ko ya zo a fassara littafin Allah tunan yadda ubangijin ka ya rufe ƴaƴa banu adam daga bayan banu adam din ya shaidar da su akan kawunan su cewa ba ni bane ubangijin ku suka ce eh an ta rabbuna an ta rabbuna an ta rabbuna yayin da ce kirari cewa ubangiji shine mai tafi da komi azza wa jalla cewa su bayi ne na Allah sai aka rubuta alkawarin nasu a cikin wanta takarda ta zalajar aka ba da afod wannan takardar ta haɗe shi a jaru afod in ji sai da na ali za ta fi a ranar alkiyama walahu ainani wa lisanin wa shifatani yana da idanu biyu da harshe da dumfarin baki guda biyu zai ce da ga duk wanda ya cika alkawarin da ke tsakaninsa da Allah da cewa shi dinnan ya cika ya zamo amintacce ne na Allah kenan yanda yake a rubuce sai namar yake kada Allah ya banna a ƙasar da ba ka cikin da kai abar hassan wannan abu ya ƙare sai dai akwai abu haruna a isnadin wannan hadisi shi yasa ba za a iya gaggawar a ce ingantacce ne ba to وقال ابن عمر سيدنا عمر يتي الله قال يدعى جريسو من جاء النبي صلى الله عليه وسلم yana sunnata hajar al'aswad sai ko rukuni guda biyu na wajen yamma daga kudu wato da hajar al'aswad da kuma rukunin yamani a wata ruwaya annan manzala sallallahu alaihi wasallam ya dawace da kaba a hajjin bankwana yana kan raƙumi an ce saboda sannan yana bai yana halin rashin lafiya yana sumbantar hajar al'aswad da sanda sanda wadda take mai lankwasashen kai wannan hadisi mutum biyar ne suka ruwaito shi a wata ruwaya nisan da ya zo ga hajar al'aswad sai nuni zuwa gare shi da wani abu da ke hannunsa ya kabbara فيسن تقبيل الحجر الأسود عن سنة سنبنت الحجر الأسود هنا wasu da sumbantarsa da ta fuka biyu ko ɗaya daga cikinsu idan bai sami ikon ya ɗora baki ba ya sumbanci hannayen nasa idan ko bai samu dama ba to sai ya sumbance shi da sanda da ke hannunsa ya sa sanda idan bai samu damar ya dora hannunsa a kan ba haka nan aka so sumbantar rukun yamani da tafuka biyu ko da ɗaya daga cikinsu ko da wani abu da ke hannunsa saboda hadisin turmizi wato shi rukunin yamani ba a sumbantarsa da baki sai dai da hannu shi ne matatu hazihi kazal yamani lakin na zabil yadi huzba yani na ibn ashir ko matatu hazihi kazal yamani lakin na zabil yadi huzba yani to saboda hadisin nirmizi cewa zamu mara ya kanci ana matsatsaniya da shi wajen sumbantar hajarul aswad da rukunul yamani zihaman shadidan matsatsi mai tsanani aka tambaye shi me yasa ake dorawa kansa wannan yace naji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kula yana cewa inna masahu ma aqiqa shafi asu kankarewa ne ga kurakurai a ya an keɓanci wannan rukunin guda biyu wato da hajarul aswad da rukunin limani da tsananin lura domin suna nan musu asalin ginin annabi ibrahim badadin allah ala nabi na wa alaihi salatu wassalam rukunin da yake hajar aswad ya fi duk wani rukuni fifiko da gabo baki ɗayan malamai wai lihi limani rukunin limani shi ke bin sa ya kamata ga mai dawafi ya yawaita daga ambatan Allah kamar isa gifari da tasbihi da talili da addu'a yadda za a bayanin sa nan gaba wajen malikawa suka ce kada ce zai karanta qur'ani sai ko kamar qur'anin da yake addu'a ce kamar rabana a tirafi duniya hasanata ko inna safawar marwata min sha'a'irillah amma za a karatun qur'ani a dawafin suka ce karahiya ne sai zamo kenan ya yi ibada da jikinsa da kuma harshensa wa a ibada a nan ko a bakar ɓace da sannu bayani akan cewa ya halatta a shiga ka'aba zai zo gare mu a babun farlar haramai haka nan kuma yin sallah a cikin ka'aba me hukuncin a shiga cikin ka'aba a yi sallah to duk za a bayani a kansa nan gaba insha Allah in Allah ya so wannan hadisi mutum biyan ne suka ruwaito shi wa fi ruwayatin to to an amru da sha'ibin an karbo daga amru da sha'ibin Allah ya kara yadda a gare su ya karbo daga mahaifinsa shu'aibun ne a Muhammad ibn Abdullah ibn Amr ibn al-As kala yace na yi dawafi tare da kakana Abdullahi ibn Amr ibn al-As irin wannan ruwayoyin da suka zo shi yasa malamai da yawa suka inganta ruwaya Amr ibn Sha'ibin an abihi an jaddi yan saboda ai gashi shu'aibu din ya ga kakan nasa amma gashi sun yi dawafi to dan ya karbo magana daga gare shi ai kana ma kenan kuma da ya ci gaba da tafiya har sai da sun mance hajar ya zauna tsakanin rukuni biyu walbuda wato rukuni shine hajarul aswad da gofar ka'aba ya tsora kirjinsa da fuskarsa da hannayensa da tafukansa haka za ya haka ya sa a jikin ka'aba ya shimfiɗa su shimfiɗawa a sannan kuma ya ce yadda kuka ga na yi haka na gama zan Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi abu dauda da ibnu maja su suka ruwaito wannan hadisin an gaba da kasa zamanin safwana Allah ya kara yadda a gare shi ya ce yayin da aka fito maka sai na ce da sannu zan sa tufafi na amma ba za ka faɗi sa tufafin na wani duba an gaya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake sa da sa tufafin na tafi na gama na Allah ya fito daga Ka'aba da shi da jama'arsa sun sumbanci wato bajirar aswad daga daga kofa ko sun sumbanci ka'aba gaba daya tun daga kofa har zuwa hade alhali sun ajiye kudu kukin su akan ka'aba manzala sallallahu alaihi wasallam tsahum yana tsakiyar su abu dawud ne ya ruwaito wannan hadisi wato wasa bi sukuni sini sai mutafarrid al-azrai والقوم هنا من هذا القبيل والله أعلم والصبا والصدبة وللشافعي إمام الشافعي يفد حديثي في مسنده مسند إنسان annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan ya ga kaba yakan daga hannunsa sama ya ce ya ubangiji ina roƙonka ka ƙara wannan ɗaki ɗaukakawa da girbawa da ɗaukakawa da kwarjini ka ƙara wa duk wanda ya ɗaukaka shi ya girmama shi daga duk wanda suka zo masa don yin hajji ko wanda suka zo masa don yin umra to ka tsara musu ɗaukakawa da girmamawa da ɗaukakawa da alheru hakim da bayage sun fidda hadisi sai da namar Allah kare da gare shi ya kasance idan ya dubi kaba yakan ce alama anta salam wa minka salam fa yi na rabbana da salam an so ga duk wanda ya ga kaba ya daga hannayensa ya faɗi wannan addu'a Allah shi ne da sani. Abu Dawud ne ya fidda wannan hadisin. An kama daga Jabiru, Allah ya ƙara yadda a gare shi, ya ce, Manzala ya karanta a rakawoyin da wace ya karanta kulhu wallahu da kulli a yiwuwar kafirun. Su ne kulli a yiwuwar kafirun da kulhu wallahu a su ne sura ta yi ilafi. tirmidhi ne ya rawaito hadisin da imam ahmad da kuma imam muslim sharru dawafi sharru dan dawafi an kabo daga aisha allah ƙara yadda a gare ta aisha ta ce na zo maka alhali ina cikin jinin haira ban dawafi ba da ka'aba haka nan kuma ban yi sa'i ba tsakanin safa da marwa na kai ƙarar abin da ya same ni wajen manzo sallallahu alaihi wasallam sai manzan Allah ya ce ya aikata duk abin da alhaji yake aikatawa sai dai ba ta yi tsawafi ba da ka'aba har sai jini ya ɗauke muke cikin wanka wannan hadisi mutum hudu ne suka ruwaito shi an karbo daga abi huraira Allah ya kare da a gare shi yace sai na bakar ya aike ni a cikin hajji wanda manzo Allah ya nada shi ya zama amirul hajji kafin hajjin ban kwana ranar layya tare da wasu jama'a da suke wato suna sanarwa a cikin mutane wato cewa daga wannan shekarar kada wani kafiri ya sake cewa zai zo hajji kada wani tsirara wanda yake tsirara ce zai sake dawafi da ka'aba shi ya sami da jibirin dawafi sarrul aurati wajibi ne a tafiya al'aura don yin dawafi ibtalan don batawa da mafita da aka kurai shunga abinda kurai shawa suka kaga daga wajen sa wasu ra yadda sun kurisa suka dora duk wanda ya zo maka dole ne in zai dawafi to sai ya sai tufafi a wajen kurai shawa cewa tufafin da aka saka ba a harami ba ai ba ka ce za ka zo kai dawafi da shi a harami ba idan ya sasa sai ya dawafi tsirara amma ba za su yi dawafi da tufafin da ya zo da shi daga garinsu ba idan ya dawafi a tufafinsa to ya zai masa dole ya jefar da ita bayan dawafin ba dama ya sarki amfanuwa da ita wakalar da'ila to wata mawaƙin su ta faɗa a gaba da wannan alyawma ya bi dokun luhu au baruhu wa ma bada minu fala uhillu tana nufin al'aurar ta yau za ta bayyana gaba ɗaya ko wani bangare ta ce amma ko da wanda ya bayyana daga gare shi ba za ta halatta ga wani ba ba za ta yi doniya ta ba to an jabir an karbo daga an karbo daga jabiru Allah ya kara yadda a gare shi yace manzo sallallahu alaihi wasallam ya kara ya karanta a raka'a da rabi ya ya karanta suratul ikhlas a ce an yi shi ko ana to to qul wallahu qul wallahu qul qul ya al-kafiru qul wallahu ahad to an abi hurairata ne ko an abi hurairata a ce ma an yi shi ko rawahu shayhani buhari da muslim sun rawaito wa tirmidhi da tirmidhi an karba daga Abdullahi da Abbas Allah kare yadda a gare su ya karba daga Annabi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah yace yin dawafi daura da Ka'aba kamar sallah ne sai dai an ba ku dama kwa yi magana kuna dawafi wanda zai magana yana dawafi to kada ya magana sai da magana da take ta alheri fa dawafu dawafi sharruhu sharadin zakar salati kamar sallah ne min satiri daga yin satira sai an su ce al'aura dole ake dawafi da tufafi ko ɗaya da tsarka wata haratul kamilati da tsarki cikakke da haratul hadasi da kuma da haratul habasi sashen malaman kofa suka ce ai tsarkin ba ta rabe ba ne shi yasa suna ganin a iya dawafi ko da ba alwala a wajen wasu daga malaman kofa sai dai daga baya ya alwala raka ta da rabin kenan to Tirmidhi ya rawaito hadisin haka ma hakim bi sanadin hasani isnadin na Tirmidhi isnadi ne kyakkyawa sai bayan safa wal marwa Allahumma salli ala sayyidina Muhammad